ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar kullum muna farawa da mika godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin amincewan sai muna arzikin ganin wannan safiya kuma ya bamu ikon fitowa muka sallaci wannan sallah na asibiti muna roƙon Allah madaukakin sarki ya faɗa mana nan ibada da muka gabatar da ma sauran ibadoji da muke gabatarwa kurakurai da muke samu a ciki da ma yan adam muke kasa su masu kurakurai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mu kamar yadda aka sani a duk safiyan asabar da lahadi muna gabatar da karatu a cikin littafin risala wanda a sati da ya gabata mun ɗauko karatu muna yi lokaci muna halin sa muka takaita yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a sati da ya gabata mun yi karatu ne a cikin babin da malam yayi masuna cewa babu ma tantiku bihi alsina wa ta'taqidahu al-afida min wajibi umuri diyanat wannan shine babin da muka fara karatu a kai a sati da ya gabata wato babin abin da halitta ke furtawa sannan kuma zukata suke kudurtawa a matsayin aƙida na daga abin da ya shafi wajibai na al'amuran addini halin ce daga ciki akwai imani na zuci da kuma furuci da harshe cewa lallai allah madaukakin sarki allah ɗaya ne babu wani abun bauta bayansa baya da kama kuma baya da tamka baya da ɗa kuma baya da mahaifi baya da mata kuma bai da wani abokin tarayya farkonsa ba ta da farko sannan ƙarshenta ba ta da ƙarshe siffawan masu siffanta ba za su iya siffa hakikanin Allah ba masu tunani duk tunaninsu ba zai iya kewaye ilimin Allah ba masu tunani da lura suna tunani ne kawai a kan ayoyinsa ba sa iya yin tunani dangane da hakikanin zatinsa kuma ba sa iya kewayewa da komai na daga ilimin Allah sai abin da Allah madaukakin sarki ya so kursiyinsa ya yalwaci sammai da kasa sannan tsare su da kiyaye su ba sa nawaya gare shi shine madaukaki kuma mai girma masani kuma mai ba da labari dangane da bayi mai jujjuyi al'amurra yadda ya so kuma shi ne mai ji mai gani shi ne maɗaukaki kuma mai girma kuma yana a saman al'arshinsa mai girma da zatinsa amma yana ko'ina da ilminsa shi ya halitta ɗan adam sannan ya san abin da rayuwarsa ke sakawa sannan shi ne mafi kusanci ga ɗan adam sama ga jijiyarsa na wuya babu abin da zai kafe na ganye ya faɗo a kasa face da ilimin Allah yake faɗuwa haka babu wata kwaya da ke a cikin dubban kasa daga abin ɗanye ne ko busasshe face yana a cikin littafin nan mabayyani Allah a kan al'arshi ya daidaita kuma a kan mulkinsa ya tattara yana da sunaye kyawawa da kuma siffofi maɗaukaka bai gushe ba har yanzu da siffofinsa ga baki ɗaya da sunayensa ya ɗaukaka da a siffanta shi da cewa abin halitta ne kuma sunayensa a ce fagaggu ne ya yi magana da annabi musa da maganarsa wannan siffa ce daga cikin zatinsa ba halitta ba ne daga cikin halittunsa ya bayyana a kan dutse sai dutsen ya nike ya zamo gari saboda girmansa da darajarsa kuma lallai alkur'ani maganar allah ne ba halittan allah ba ne lallai a musanya shi sannan ba wata siffa ba ce ta abin halitta balle har ya tare lallai imani da kaddara na alkhairi ko na sirri wajibi ne mai daɗinsa da mai dacinsa duk wajibi ne daga Allah ne duk wannan yana cikin kaddarsawa da iko na Allah matsaukakin sarki wanda shine Allah ubangijinmu mai kaddarsa abin da ya so kaddarsawa na daga al'amurra da hannunsa a wurinsa ne tushen dukkan komai yake shi ke hukunta duk abin da ya so a lokacin da ya so ya kasance kafin komai ya kasance ko ya gudana al'amurra suna gudana ne akan ikonsa da kuduransa babu abin da zai faru daga cikin bayansa na magana ko aiki face hukuncinsa ya riga ya gabata akan magana ko aiki wanda ya halitta ya san abin da ya halitta wanda shine mai tausasawa kuma mai bada labari yana batar da wanda ya so da adalcinsa sannan yana shirya da wanda ya so da shiryarsa sai ya datar da shi da falalansa duk waɗannan abu mai sauƙi ne a wurinsa tare da saukakawansa zuwa ga abin da ya gabata na ilminsa da kudurinsa na kasancewar ɗan adam ya zama matsiyaci ko mai rabo Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka da a ce a cikin mulkinsa akwai abin da zai faru wanda bai sani ba kuma babu ɗaya da zai wadatu daga Allah madaukakin sarki ko da na kyakkyawan ido kuma Allah shine ubangijin bayi shine ubangijin ayyukan da suke aikatawa shine mai cikakken iko dangane da mummotsawansu da ajillansu kuma shine wanda ya aiko da manzanni zuwa gare su domin tsayar da hujja a kansu sannan ya shirki manzancin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar gargaɗi na annabta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya kuma shine na karshe daga cikin manzanni mai bishara da aljanna da kuma gargaɗi daga shiga wuta kuma shi mai kira ne zuwa ga addinin allah da izinin allah sannan shi fitila ne mai haske kuma mai haskakawa kuma allah madaukakin sarki ya sauka masa da littafi mai cike da hikimomi wannan shine karatu da muka fiki a sati da ya gabata sai kuma gaban da zamu tashi har yanzu a cikin dai wannan babi din da yake magana akan babin abin da halitta suke kwaltawa sannan zukata su yi kudurinsa a gaba na gaba yake cewa wa sharaha bihi dinahu alqawim kuma Allah madaukakin sarki ya yalwata wa annabi sallallahu alaihi wa sallam addinin nan nasa mai girma ko mai karfi wa hada bihi siratul mustaqim kuma ya shirya ta dalilin sa zuwa ga tafarkin nan mai kakkiya wato hanya madaidaici kuma wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha yana alkiyama tana nan tafi tabbas babu shakka kuka kwanto a kanta wa anna Allah yab'athu man yamut Allah zai tada duk inda suka mutu kama bada'ahum ya'udun kamar yadda ya kage halittarsu daga farko babu zai dawo da su kuma bayan babu su wa anna Allah subhanahu da asali ibadihi almu'minin alhasanat kuma Allah madaukakin sarki yakan lillinka wa bayansa mu'minai ayyuka kyawawa da suke aikatawa kuma wa saqaha lahum bitawba sannan yana yafe musu kurakuransu ta hanyar yin tuba an kaba'ir sayyi'at dangane da munanan ayyuka manya-manya wa gafara lahum as-sagha'ir kuma sai ya gafarta musu kananan laifuka ko ba su ba bishnabil qaba'ir a lokacin da suka nisanci manyan manyan laifuka wa ja'ala man lam yatub min al-qaba'ir sa'iran ila mashi'atihi kuma ya sanya wanda bai tuba ba daga manyan manyan laifuka ya ci gaba da gudana a cikin mashi'ar sa wato siwar da Allah madaukakin sarki ya so da shi kenan inna allaha la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafarta a yi shirka da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta kuma bayan haka liman ya sha uba wanda ya so wa man asabahu bi narihi duk wanda Allah ya ma'azaba da wutar sa afarajahu min hada gaba sai fitar da shi bayan ya shiga wuta bi imanihi saboda ragowar imani da ke tare da shi fa adkhalahu bihi janna sai ya shigar da shi aljanna sa bayan ya shiga wuta اللي يا ربوت ربوت من جرمة أما يا أمل مثقال ذرة خيرا يرى duk wanda ya aikata aiki kwatankwacin kwayan zarra na alkhairi to zai ga abinsa wa ya furuju min hadi shafa'at sai a fitar da shi wuta ta ceto bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa lahu min ahalil kaba'ir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto daga cikin ma'abuta manyan laifuka min ummatihi daga cikin al'ummansa wa anna Allah subhanahu lalle Allah madaukakin sarki kada khalaqa jannata ya halici aljanna fa addaha sai ta rade ta zamo daral khuludi gidan dawama li awliya'ihi ga waliyansa wa karamahum kuma ya karrama su biha a ciki bin nazari ila wajhil karim zuwa ga duba zuwa ga fuskar sa mai karanci wa hiya allati ahabada minha adam wanda a cikin ta ne aka sauko da annabi adam nabiyahu annabinsa wa khalifatahu ila ardihi kuma halifansa a doron kasa bima sabaka saboda abin da ya gabata fi sabiqi ilmihi a cikin ilmin sa magabaci haka ya kadarta wa annabi adam zai zauna aljanna zuwa wani lokaci kuma ya sauko wa khalaqa an-nara kuma Allah shine ya halicci wuta fa adda hayata na dinsa ta zama daru khuludin gidan dawama liman kafara bihi ga wanda ya kafirce masa wa alhada fi ayatihi ya wuce iyaka a wurin ayoyinsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da mandanninsa wa ja'alahum ya sanya su mahajubina ababen sha makancewa ko kangewa an ru'uyatihi daga ganinsa shi Allah madaukakin sarki kuma wa anna Allah tabaraka wa ta'ala kuma lallai Allah madaukakin sarki yajibu yawmal qiyamati zai zo ranar alkiyama wal malaku alhali mala'iku lokacin saffan saffan sun yi sahu sahu li arbil umam saboda bijiro da al'umma wa hisabiha da kuma mata hisabi wa uqubatiha da kuma mata uquba wa thawabiha da bada sakamako ga wayanda suka cancanci a basu sakamako wa tuzaqul mawazin za a aza ma'auni na ayyuka li wazni a'malil ibad don a auna ayyukan bayi faman sakulat mawazinuhu wanda ma'aunayensa na lada suka nauyaya fa ulai ka humul muflihun wayannan sune masu rabauta duniya da lafiya wa yutawna sahaifahum za a ba su littattafan ayyukansu bi a'malihim wanda ke kunshe da ayyukansu faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bai wa littafinsa da hannun damansa fa sawfa da sannu yuhasabu za a yi masa hisabi hisaban ya tsira hisabi mai sauki ومن أوتي كتابه دك وند أكباش لتاك فوراء ظهره تبايا باينسا فأولئك إلهم وإن نمبايين يصلون سعيرا ذات شكوة السعيرا وأن الصراط كما صراطي لكسي جي أنا لاباري حق كسكياني يجوزه العبادي باي ذات جتا شيء بقدر أعمالهم قرقدون أي فنسو فناجونا أقول إن إن سنجتا ذات سيري متفاوتون في سرعة ذات وجه دقاوة في سرعة النجاة عليه صبود ثور إيري وادا قريشي من نار جهنم دقوتر جهنم وقوم أقوي متأنين دا أوبطهم فيها أعمالهم أيضا سواسا أو كدسوا أتكموتا والإيمان بحوض فننكم إيماني لتبكي عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبين والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ده إيمان يتبكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تريده أمته على أمة ذات تتبنجر وأدوها بأن تبكي لا يجمع من شرب منه دو أن يشاهد تبكي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدو ساكي كشين روا بهر أبدا ina ga sai mutaya a nan don gaba ba sa ba a saka sai zai ke kan fashin babu abinda muka faɗa daidai Allah kai mana muwafaka inda muka samu kurakurai ko ta ce kwarancin ilimi Allah ka yafe mu sai ana kallon kuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi